بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi na mana barka da wannan yammaci na ranar juma'a mun shiga daren asabar wanda ya dace da lissafin sha tara kenan ga watan zulka'ada shekarar hijira 1446 wanda kuma shine ranar sha shida ga watan mayu 2025 daga wannan masallaci da ke cikin abatuwa a nan birnin lagos inda muka zauna don yi wa kanmu nasiha a wani abu da ya shafi addininmu na musulunci ina fata Allah madaukakin sarki ya daidaita harsunanmu da kunnuwanmu don jin abin da ya dace da shari'arsa da kuma ɗaukan abin da yake ya dace da abin da yake shine gaskiya mu dama da gaskiyar da Allah yake cewa allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ina so zan yi mana dan tsokaci ne takaitacce a cikin wasu ayoyi daga cikin suratul jafiya wanda Allah ramma zai karanta mana su ayoyi ne kamar guda biyu ko uku daga fadan Allah madaukakin sarki am hasibal ladina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati zuwa karshen fadan Allah da Allah yake cewa waja'ala ala basrihi gishawatan faman yadi min ba'dillah afala tadhakkarun arama bismillah
أم حسب الذين اجترهوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون
ahsanallahu ilaik Allah madaukakin sarki yake cewa am hasibal ladina jtarahu sayyiat wai shin waɗanda suka tafka munanan ayyuka suna tunanin an naj'alahum musanya su su kasance kallazina amanu wa amilus salihat ya zama irin su daya da wanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai sawa'an daidai wa daida arama ya karanta da sawa'an kamar da yake a mushaful habs mushafu habs wasu masu karatu suna karanta shi da sawa'un galibin makaranta mutanen kasar makka wannan wani lirabi ne daban da bai shafe mu ba anan mahayahum wa mamatuhum ya zamana rayuwarsu su kafiran da mutuwarsu daidai wa daida da rayuwar muminai da mutuwarsu haka suke tsammani Allah yana tambaya ne tambaya ta inkar wato ba haka bane ko kuma tambaya ta mamaki wato kai mamakin yadda kafirai waɗanda suka tafka laifuffuka da fasikai suke ganin wai kamar da su da muminai waɗanda ke aikata ayyuka nagari wai ɗaya suke a nan duniya kuma haka nan a lahira ma ɗaya za su tashi Allah ya ce sa'a ma ya hukumu wannan hukuncin da masu laifuffuka suke yi hukunci ne wanda yake ya munana ba daidai ba ne sai Allah ya faɗi hujja da dalilin da ya sa wannan hukuncin ba zai zama daidai ba Allah ya ce wa khalaqa samawati wal arda bil haqqi ubangiji shine ya halicci sammai da ƙasa bil haqqi a bisa gaskiya dan tsayi da adalci da gaskiya walitujza kullu nafsin bima kasabat kuma saboda a can ƙarshen al'amari na alkiyama a sakan kawo kowa da irin abin da ya aikata Allah ya ce kullum su ba kasa badwahum la yuzlamun kuma babu wanda za a cuta ranar alkiyama Allah ba zai cuci kowa ba mala'iku ba su cuci kowa ba kowa abin da ya aikata shi zai tara sannan sai Allah ya sake cewa a fara'aita manitta kaza ilahahu hawahu shin wai ka lura kuwa kana kana ankare da wanda ya mai da son zuciyarsa hawahu kamar shi ne allansa wato babu abin da yake bi illa abin da zuciyar shi take so a fara'aita mani ta kaza ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi kuma sai Allah ya halakar da shi alhalin yana sane wato yana ganin gaskiya yake binta yana sane Allah ya kaddara mishi halaka da tabewa Allah ka tsare mu وأضله الله على علم وختم على سمعه sai Allah ya bame kunnansa kunnansa baya jin gaskiya duk abin da za a faɗa na gaskiya ba zai fahimta ba wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi hakanan kuma aka bame zuciyarsa gaskiya ba ta shigarta wa ja'ala ala basarihi ghishawatan sannan aka sanya mishi yana akan idansa Allah ya ce faman yahdihi min ba'dillah to mutumin da ya samu kanshi a cikin irin wannan mummunan hali Allah ya rufe zuciyarsa Allah ya rufe kunnensa Allah ya sanya mishi yana a idansa baya gani wane ne zai iya shirtar da shi bayan Allah ya halakar da shi babu shakka babu wanda zai bashi shari'a tunda Allah ya riga ya halakar da shi Allah ka tsare mu daga halaka Allah ya ce afala tadhakkarun shin ku ba ku tsayawa ku lura ne a waɗannan ayoyi masu albarka da ke cikin suratul jathiya sun zo ne don tantance yadda Allah maɗaukin sarki ya tsara mutane a wannan duniya faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah ya halicci mutane a ciki akwai kafirai wanda suka kangare wa doka Allah suka kibin Allah akwai kuma muminai waɗanda Allah maɗaukin sarki ya musu arziki da gamdakatar suka yi imani da wahadaniyarsa suka yi da Allah shi ne mahalicinsu sannan kuma suka kama aikin bauta Allah gadangadan kamar da Allah ya faɗa a nan amanu wa amil salihat wanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na gari wannan aya waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa lalle akwai bambanci tsakanin waɗannan mutane ba iri ɗaya bane wato waɗanda suke muminai da wanda suke ba muminai ba da jinsin su kala daban-daban ko dai su zama kafirai tsantsar wanda suka kareta Allah madaukakin sarki ko kuma su zama munafikai wanda suke bayyana cewa suna tare da Allah a fili amma a zukatansu ba su yarda da Allah ba wai za laqul ladina amanu qalu amanna wai za khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un a cikin mutane akwai wanda shi a filiya tare da mumirai amma kuma a zuciya shi yana ɓoye kafirci wannan shi na yake cewa munafiki ko kuma nau'i na uku su ne fasikai waɗanda sun yi imani da Allah sun yadda da akwai lahira amma kuma mummunan halayyarsu da shedanin da ke galabaitansu ya sa sun dilmiya cikin aikata laifuffuka mabambanta manyan laifuffuka da ƙanana manyan zinubai cikin kaba'ira da kuma sauran zinubai Allah ka gafarta mana to duka waɗannan nau'o'in mutane guda ukun suna cikin abin da ake nufi a nan da cewa allazina jtarahu sayyi'at am hasibal ladina jitarahu sayyi'at suna cikin waɗanda suka yi wa kansu ta'annati na aikata laifuffuka mabambanta to waɗannan nau'o'in mutane abinda Allah yake mana ishara game da su anan shine su san cewa fa da su da muminai ba ɗaya bane waɗanda suke aikata laifuffuka da wanda suke akan tsari na munafurci da waɗanda ma kuma gaba ɗayansu kafirai ne a wurin Allah ba ɗaya suke da muminai masu aikata aiki na garba Allah ya bambanta tsakankaninsu tun a nan duniya Allah kuma zai bambanta tsakankaninsu a lahira kamar da za a ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimu ce ku kauce ku ba da waje ku tsaya gefe guda ya ku masu laifuffuka so da yana da kyau mutum ya tsaya ya kalla a cikin suwa ne yake hadithi ya tabbata a cikin sayul bukhari daga ainihin sahabi khabbabu dan arat Allah ya kara masa yadda khabbabu yana ɗaya daga cikin mutanen da ake ce ma ahlus suffa wato sahabbai din nan talakawa waɗanda waɗansu ba su da gida ba su da iyali ba su da jari a masallaci ma suke kwana abinci ma sai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ruruta a gidansa ya basu ko kuma wani mutanen Madina cikin mutanen kirki masu alkhairi suka kawo musu wani lokaci wanin su yakan wuni bai ci ba wani lokaci wanin su yakan ji ma kamar yunwa za ta kashe shi ko ya suma kamar da abu hurairar yake ba da labari to ɗaya daga cikinsu ana ce mashi khabbab ibn al-arat Allah ya ƙara masa yadda shi ne yake ba mu labari cewa tun a garin makka shi ya kasance ɗan ƙwadago ne yana aikin ƙira ana kawo mashi ya haɗa wuƙaƙe ko fatanya ko na abu makamancin haka ana kawo mashi washi na makamai da sauransu so da ka sai ma wani babban kafiri da ake ce mashi al'as ibn wa'il wannan wani babban kafiri ne cikin kasurguman kafiran makka azzalimai marasa imani sai mushi aiki sai je ya anshi kudinsa sai wannan kafiri ya ce ba za a biya ba in kana so in biya ka sai ka zagi annabi muhammadu a gabana kaga rashin mutunci cinikinku da kuka yi da shi mai ya kawo maganar manzala sallallahu alaihi wasallam a ciki amma saboda kafiri ne mara kirki yana so ya ci mutuncin addinin musulunci sai ce ba zai biya ba har sai wannan musulmi ya ce hatta takfura bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ce la'uƙadika hatta takfura bi muhammadin sai khababu yake ce mashi wallahi la akfuru bi muhammadin hayyan wala mayyitan wala idza bu'ista ya asu ya ce wallahi baka isa ba baka isa kai ka sa ni na zagi annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba da raina ko na mutu ko za ka mutu ko ka yi rai ya ce kai ko da za a kashe ka a tashe ka baka isa ba wallahi sai ce to shikenan ka je ba kuna cewa akwai lahira ba ya ƙara yin wani izgilin ya ce ka je in an tashi a lahiran ma mu za mu tashi da kuɗinmu da 'ya'yanmu da dukiyanmu yadda a nan duniya mun fi ku arziki mu ne ke da faɗa a ji a gari to haka alahira ma za ta shi kune talakawa mu ne masu kuɗi ce da haka an tashi alahirin sai ka zo biya ka wannan kafiri ne fa madara kafiri wanda ya iya izgili jama'a shi ne Allah ya saukar da faɗin Allah cikin sautu Maryam a fara'aitan ladhi kafara bi ayatina arma na baka kara zaune shiru أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا
اطلع الغيب أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا
أحسن الله إليك sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi a cikin sautu Maryam daga faɗin Allah madaukakin sarki a fara'aitan ladhi kafara bi ayatina Allah ya ce baka ga yadda wanda ya kafirce ma ayoyinmu yake cika baki ba wa qala kuma yana cewa la'utayanna malan wa walada wallahi a alkiyaman ma za a bani dukiya kuma za a bani ƴaƴa yadda a nan duniya yake ganin shi attajiri yake ganin shi cikin zurriyarsa da da karamarsa to ya dauka lahira ma haka ne zaka shine irin wanda wata aya take nunawa cewa أحسب الذين أم حسب الذين أم حسب الذين تروا السيئة أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات محياهم ومماتهم سواء سواء محياهم ومماتهم tsammanin su yadda suke a nan duniya to haka alahira ma za ta shi za su same su da wannan girman daraja da wannan zalincin da karfin fada aji ko da arziki ko da makamantansu wannan shine tunanin kafirai kafirin yake cewa la'uta yanna malan wa walada shine sai Allah ya bashi amsa yace attala al-ghaiba shin ya leka ne ya ga abin da ke cikin littafin gaibu amittakhadha inda ar-rahmani ahada ko ko yana da wani alƙawari da suka yi da Allah ne in ku akwai alƙawari shi Allah baya baya kare alƙawari shine yace mai magilar rahmani ha ai takhida walada in kulman fil samawati wal ardi illa atir rahmani abda Allah bai riki da ba bai ma dace Allah ya riki da ba kowa da zai ranar alkiyama zai zo wurin Allah ne a shi kadai kamar yadda Allah ya halicce shi kama khalaqnakum awwala marra so da ka wannan Allah ya ba mu misalin irin tunanin kafirai ganin su da tsammanin su yadda suke a duniya Allah yana musu talala suna sharholiyarsu kuma suna samun yadda suke so arzikinsu na karuwa darajar suna karuwa suna samun duk abin da suke so su samu to tsammanin su a lahira ma haka ne shine Allah yake bayyana mana cewa ba haka bane am hasiba alladhina sarahu sayyi'at an naj'alahum kalladhina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum Allah ce ba haka bane sa'a ma yahkumu wannan hukunci da suke yi hukunci ne mummuna ba na gaskiya ba saboda haka ya kamata dukkaninmu da muke sauraron wannan maganganu biwa kanmu karatun tanatsu idan muna cikin muminai da suke aiki nagari da imani to mu gode wa Allah musan kuma duk abin da muke samu a wannan rayuwa ko da muna cikin wani kunci ko ta damuwa ko ta jarabawa don Allah ya so in dai mutum ya tabbata a matsayin mumini ya rayu da imaninsa ya cika da imani to wannan jarabawa ta kare a alkiyama zai same shi a cikin sahun bayin Allah waɗanda Allah yake cika musu alkawarin da ya musu na ni'ima da gafara da aljanna da yardarsa da ganin fuskarsa da sauran ni'imomi Allah ka samu a ciki su kuwa kafirai da mushrikai waɗanda a nan duniya suke ganin cewa suna fantamawa to su sani iyakacinta kenan a nan duniya amma sun fantama ne shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama za a zo da mutumin da yafi kowa shan wahala a nan duniya cikin yan aljanna idan aka zo da shi sai a ɗauke shi sai a tsoma shi a cikin aljanna sai a sanya shi a cikin aljanna na ƙanƙanin lokaci sannan sai a zo da mala'iku a ce ku tambaye shi yaya ka ji wannan daɗin da ka ja aljanna shin kana iya tuna wata wahalar da ka sha a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake saboda tsaba yadda daɗi ya bi jikin shi zai ce ne ma marrabiya sharrun qattu da dai ni ban taba tuna wata wahala da na sha ba wanda kuma a nan duniya shine mafi shan wahala cikin muminai wajen talauci da kunci da bala'i da yunwa da yaki da ya fuskanta a nan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai kuma a zo da wani mutum cikin yan wuta wanda a nan duniya yana cikin mutanen da suka fi kowa morewa duniya ya samu duniya ya yi kafafa ya yi sharholiya ya more rayuwarsa annabi alayhi salatu wassalam yake cewa sai a tsoma shi a wuta sau daya a fidda shi sannan aka fidda shi sai a tambaye shi a ce zaka iya tuna wani dadi da ka taba ji a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai daka ihu yace ma marrabiya khairun qattu yace wallahi tallahi ba zai iya tuna wani dadi da ya ji a duniya ba tsomawa daya da aka mishi a cikin wuta ta mantar da shi duk wani dadi da ya ji a duniya sura kai bulke mai yake cewa babu mutumin da ya kai asara kamar mutumin da ya fifita wannan duniya mai karewa wadda shekarunta 'yan kaɗan ne mutum zai rayu ya wuce amma sai ya zama ya zaɓe ta akan abin da yake na har abada akan abin da yake da tabbas na alkiyama ibn qayyim ke cewa babu mutumin da ya kai wannan wato a a sakarci da rashin sanin darajar kansa Allah ka tsare mu ubangiji ya ci gaba da cewa a wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq lalle Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasa bil haqqi a bisa gaskiya wannan duniya da Allah ya halicce ta sammai da ƙasa ya halicce ta da manufa bai halicce ta haka nan gaban za ba kuma hikima da ta sa Allah ya halicci duniya ɗaya daga cikin hikimun da Allah yake faɗa mana nan Allah ya halicce ta dan a zo a yi aiki ya ba da sakamako kamar da yake ce wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin ma kasabat wannan wani tujza lamul aqiba ne can daga ƙarshe idan an mutu an tashi alkiyama kuma Allah ya sakamako ga kowa bima kasaba da abin da mutum ya aikata wato yadda Allah ya halicci duniya nan da gaskiya kuma ba za a yi zalunci ba gaskiya za a yi ta yi a cikin hukuncin Allah da ƙudurarsa da kuma wato sakamakonsa da zai yi a ƙarshe da aka yi cike ayar da faɗin cewa wahum la yuzlamun go haka ne wahum la yuzlamun kuma su mutane ba za a cuce su ba to abin da ke so mu fahimta anan shine Allah madaukakin sarki ya halicci duniya don wata hikima bai halice mu kawai haka nan ga banza ba kamar yadda yake cewa a fasibtum annama khalaqnakum
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الله يتشي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ya ku mutane shin wai kuna tsammanin mun halicce ku ne kawai dan wasa ba wata manufa wa annakum ilaina la turja'un kuma cewa ku ba za ku koma zuwa ga Allah ba wannan ma istifham ne inkari Allah bai halicce mu haka kawai dan wasa ba rayuwa ce wacce take da manufa kamar da Allah madaukakin sarki ya ce mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifatan ya daga cikin manufofin Allah ya ce lalle إني زائل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
Allah madaukaki sarki yace inni ja'ilun wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ka ambatawa mutananka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama labarin lokacin da Allah madaukakin sarki ya sanar da mala'iku cewa zan sanya wani mai maye gurbi na a bayan ƙasa wato abu na farko da Allah madaukakin sarki ya ba mala'iku labari cikin manufofin yin halittar duniya shine ya sanya dan adam na farko annaba Adam alaihi salam da shi da zuriyarsa su zama masu maye gurbin Allah wato suna wakilta Allah wannan daga cikin manufofin da yasa Allah ya halitta sannan kuma da waccan manufar da ya fada a wannan aya cikin jasiya cewa wal jiza kullu nafsin bima kasabat hum la yuzlamun da kuma a a jarabawa da Allah zai wa mutane da yake cewa a a wa khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin ba wannan ba alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum na'am الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور Allah ya ce shine wanda ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa da rayuwa don yi wa mutane jarabawa ya ga wane ne ya fi kyan aiki to waɗannan su ne manufofin da suka sa ubangiji maɗauki sarki ya halicci wannan duniya ya halicce ta don ɗan adam ya zama wakilin shi a bayan ƙasa ya halicce ta don a tsaida adalci shine a tsaida tauhidi a bayan ƙasa a bautawa Allah ya halicce ta don kuma ya jarabci bayi ya tantance tsakankaninsu suwaye masu aikin kirki suwaye ba su da aikin kirki sannan kuma saboda ranar alkiyama ya amfani da ayyukan nasu ya musu hukunci wani cizo kun nafsin bi ma kasa ba domin layun lamu akwai wani abu da ya shahara a bakin mutane wanda mutane suna yawan faɗinsa cewa an yi duniya don manzo har ma za ka ji mutum yana yin alwashi cewa in dai an yi duniya don manzo to kaza za a yi ko ba za a yi kaza ba wannan magana ce mashahuriya a bakin mutane kamar yadda al'allama ibnu ibnu baz rahmatullahi alaihi da aka tambaye shi ke cewa eh magana ce mashahuriya a bakin mutane amma babu ita a cikin karatu galibi abinda ake danganta wannan magana zuwa gare shi wani hadisi ne da ake cewa wai Allah madaukakin sarki ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laulaka ma khalaqtul aflaka da ba dan kai ba da ban halicci al aflak sune su duniya da sama da sauransu abinda yake ce ma solar system sune al aflak to wannan hadisi kamar yadda al-Imam Shawkani yake faɗa a cikin littafinsa al-fawaidul mawdu'a fil ahadithil alfa'il majmu'a fil hadisin mawdu'a yana cewa hadisi ne batil wanda bai da asali hakanan ash-sheikh Muhammad Nasir al-Albani a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharuha sayyi fil umma cikin lamba hadisi na 282 shi ma yana cewa hadisi ne wanda yake batil bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka abin da ya tabbata a cikin waɗannan ayoyi na alkur'ani shi ne abin da ya kamata a ambata cewa Allah maɗaukin sarki ya yi duniya ne kamar yadda ya ambata don ɗan adam ya zama wakilin Allah a bayan ƙasa duk da mala'iku su nuna cewa kamar su suka fi cancanta da haka Allah ya ce musu a'a in ya alamu ma la ta'lamu ni na fi na fi ku sana abin da ba ku sani ba sannan Allah ya halicci duniya ne har ila yau domin kuma a tsaida adalci a bayan ƙasa me tsaida adalci shine tsaida tauhidi bautata wa Allah shi kadai mahalicci ba tare da abokin tarayya ba a cikin rububiyarsa a cikin uluhiyarsa da kuma cikin sunayensa masu tsarki da daukaka sannan Allah madauki sarki ya halicci duniya ne don kuma yayi mana jarabawa jarabawan nan ita ce wa nablukum bishari wal khairi fitna wa ina turja'u Allah zai zarce mu da abu mai dadi da abu mai wahala don kuma daga baya ya ga yaya zami sannan kuma abu na ƙarshe Allah ya halicci duniya don kuma ranar alkiyama a yi sakamako shi ne abin da ya ambata a nan cikin faɗinsa wani tuji za kullu nafsin bima kasaba duhum la yuzlamun ubangiji madaukakin sarki baya zalunci daga cikin adalcin Allah shine babu yadda za a ce wani yayi imani yayi aiki nagari a duniya ya haƙura ya bi dokokin Allah ya haƙura ya guje wa son zuciyarsa ya haƙura ya guje wa shirka ya guje wa bid'a ya guje wa fasikanci sannan kuma ranar alkiyama Allah ya sanya shi a wuri guda da shi da wanda bai yi adalci bai yi imani ba da shi da wanda bai yi tauhidi ba da shi da wanda bai guje ma laifuffuka da abubuwan da Allah ya hana ba da shi da wanda bai guje ma bid'a da abubuwan da Allah ya kyamatar ba kaga ba irin su ɗaya ba saboda haka ba zai yi Allah ya musu hukunci ne ɗaya ba kisa Allah ya ce sa'a ma yahkumun abinda waɗannan masu laifuffuka suke tunanin hukuncin su ya zama iri ɗaya da hukuncin mutanen kikira na alkiyama Allah ya ce ba haka bane sauraka waccan nan aya tana tabbatar mana da hikimar da ta sa Allah maɗaukin sarki ya halicci sammai da ƙasa ya kuma sanya mu a ciki ana so ko da yaushe mutum ya dinga tuna cewa wannan duniya da muke rayuwa a ciki ba zaman banza ya kawo ka ba Allah ya kawo ka ne saboda wata manufa sannan kuma kullun kai kokari ka ga yaya za a yi ka cimma wannan manufar cimma wannan manufar kuma shine ka tsaida adalci akan abin da Allah ya umarce ka da shi na tauhidi ka kadaita Allah a cikin ibadarsa kar ka sake a same ka kana yin wani abu na shirka domin shirka shine mafi girman zalunci game da Allah yake cewa inna shirka inna shirka la zulmun azim shirka shine mafi girman zalunci da bawa zai Allah madaukakin sarki shi ya halicce ka kuma ka je kana bautata wa waninsa ko kana yin tarayya da shi a cikin bautata masa a cikin hadisi sahihi wanda al-imamu al-hakim ya fitar a cikin musaddarak Allah madaukakin sarki yake fada cikin hadisul qudsi yake cewa yu'zi ibn adama dan adam yana cutar da ni akhluquhu ni na halicce shi wa ya'budu ghairi amma yaje yana bauta ma wani na sai Allah yake cewa wato zai zo ya gamu da ni to duk abin da ya kai ga har Allah madaukakin sarki yana cewa dan adam ka cutar da ni ka san ba karamin bala'i bane saboda ka babu bala'in da ya kai shirka babu saban da ya kai shirka shi sa Allah madaukakin sarki ya alƙawarin cewa duk wanda ya mutu yana shirka to ya buni ya taɓe babu wani a daga kafa game da al'amarinsa inna Allah la yaghfiru an yushraka bi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا
إن الله لا يغفر أن يشرك به Allah ya ce lalle Allah baya gafartawa idan an yi masa shirka wa yaghfiru ma duna zalika amma yana gafartawa abin da yake kuma bayan haka liman ya sha'u ga wanda Allah ya ga dama wato ita shirka zunubi ce mai matuƙa hadari yan uwa saboda haka duk yadda zaka yi karka sake a same ka kana hada Allah da wani a cikin addu'o'inka ko kana yin wani abu na tsafi ko wani abu na na shirka wanda yake ya saba wa tauhidi kar ka sake ko da wasa a same ka a cikin haka domin duk wata kwakyara da zaka diba a duniyar nan to ranar alkiyama kana iya ka kai labari amma banda wanda ya shirka da Allah saboda Allah madaukakin sarki ya riga yayi declaring ya riga yayi alwashin cewa wanda duk ya masa shirka wanda duk ya hada shi da wani a wurin bauta ko ambato ko ka daidaita Allah da waninsa cikin halittu wajen jin tsoronsa ko neman biyan bukata a wurinsa sawa'un wannan wanin aljani ne ko mutum wali ne ko annabi boka ne ko matsafi ko ɗanbori ko wane ne shi wanda ka yadda ka yi masa ɗa'a ko ka bi tsarin da ya ɗaura ka a kai wanda ya saba wa abin da Allah madaukakin sarki ya ce a yi na tauhidi babu shakka wannan halaka ce kuma bata ce mummuna duk wanda yake da irin wannan bata to abin da yake gare shi in yana cikin hayyacinsa yana raye to yi gaggawar tuba domin wanda duk ya tuba ya koma ga Allah to Allah madaukakin sarki yana karban tubarsa komai girman laifinsa kamar da Allah yake cewa kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Allah ya ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ka ce ya ku bayina aga sai Allah ya kira su da bayi ya danganta bayi zuwa gare shi wanda wannan ita ce siffa mafi daraja da Allah madauki sarki zai zai baiwa bawa hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son inda Allah ya kira shi da suna bawan Allah inda Allah yake kira shi subhanallazi asra bi abdihi da ire-iren su Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sura ya fi mishi kowanne dadi saboda ya fi tabbatar da dangantakarka ta asali da Allah shi mahalicci ne kai bawa ne don saboda Allah madaukakin sarki rahamarsa ta galabaici fushinsa Allah madaukakin sarki tausayinsa ya galabaici kamunsa duk da yana magana ne akan bayi waɗanda suka yi wa kansu ta'annati amma sai ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim kace ya ku bayina bai ce qul ya ayyuhal mudhnibuna ya ku masu laifi ko qul ya ayyuhal fasiquna ya ku mutanen banza da Allah bai ce haka ba sai ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim kace ya ku bayina waɗanda suka yi wa kansu suka dauka wa kansu wato kwasassa suka yi wa kansu kasassaba suka yi wa kansu ta'annati shine ma'anan asrafu sun yi barna Allah ya ce la taqlabu min rahmatillah kar ku cire rai daga rahama Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai ga baki daya ma'ana har shirka din inda ka tuba a nan duniya Allah yana iya gafarta ta kamar da a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda da mushrikai ne sun yi shirka akwai waɗanda da sun yi fada da musulunci amma da suka zo suka tuba Allah ya karɓi tuban su sun zama sahabbai sun zama mu'minai kuma dukkanin su yanzu mun kira sunan kowa daga cikin za a ce sahabi ne ai masa taraddi a ce radiyallahu anhu irin su Abu Sufyan irin su Ikramatu ibn Abi Jahl irin su Amr dan As da ire-iren waɗanda da suna cikin manyan jigajigan abokan faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duk sun tuba Allah ya karɓi tuban su saboda ka abinda kake yi na laifi idan ka ji wa'azi kai nadama to ka tuba Allah ya ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah madauki sun yana gafarta zunubai ga baki daya saboda ka shirka mummunan zunubi ne wanda ake kira mutane zuwa ga su tuba daga daga barinta shine Allah madauki sarki yake gaya mana cewa ba zai sanya waɗanda suka yi imani da wanda suka yi shirka su zama ɗaya ba haka nan ba zai sanya waɗanda suka yi aiki nagari da wanda suka yi aiki mummuna su zama ɗaya ba haka nan ba zai saka muminai su zama ɗaya da munafikai ko fasikai ba Allah madauki sarki ya ci gaba da cewa a fara'aita man ittakhadha ilahahu أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون الله يتي أفرأيت من اتخذ إلهه هوى شنكاغا وندا يا ya yi riƙi son zuciyarsa ya zama allansa an ambaci son zuciya aka kira shi da wato gunkin mutum saboda son zuciya shi ne mafi girman abin da yake batar da mutane shi za suke cewa walhawa kullum ma khalafal haƙa san rai san zuciya shine duk abin da ya saba wa gaskiya wanda walin nafsi fihi kuma rai fihi mailun kuma ran mutum yana karkata zuwa gare shi haka ya shiga cikin komai isa annabi sallallahu alaihi wasallam har addu'a yake Allahumma a'udhu bika min al-adwa'i wal ahwa ina neman ka daga cututtuka kuma ka tsare ni daga soyayyen zuciya sai mu ga cewa hatta annabawa Allah yana yana musu gargadi da su gujewa son zuciya Allah yana cewa ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard يا داود إنا جعلناك, إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
Allah ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa ya kai annabi Dawud lalle mu mun sanya ka zama mai maye gurbin mu wakilin mu a bayan kasa kai hukunci tsakankanin mutane da gaskiya kuma kada ka bi son zuciya saboda son zuciya yana shiga cikin hukuncin alkali son zuciya yana shiga cikin fatawan malami son zuciya yana shiga cikin kasuwancin ɗan kasuwa son zuciya yana shiga cikin tattaunawa abokan fira son zuciya yana shiga cikin alakar mutum da iyalinsa babu wani abu na duniya da za ka ga cewa babu wani mashiga ga son zuciya saboda kuma kamar da Allah yake cewa wa udratil anfusu shuh an halarto wa da zuciya wato selfish san kanta sauraka san zuciya abun gudu ne abun neman tsari ne daga Allah baka isa da dabararka ka guje wa san zuciya ba sai in Allah ne ya tsare ka sauraka sai dai a tsananta addu'a da neman tsari daga san zuciya da neman tsari daga biye masan zuciya din anan dai Allah yake ce mana a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin baka ga wanda ya riki san zuciyarsa a matsayin abun bautarsa ba wato wanda ya kai matuƙa wajen biye ma ra'ayinsa da kin gaskiya irin wanda za a dinga nuna mishi ga abinda Allah ya ce ba zai bu ba sai abinda ya dace da ra'ayinsa da san zuciyarsa da tunaninsa to wannan wannan san zuciyar nashi ya zama kamar ubangijinsa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa adiyu dan hatim radiyallahu anhu lokacin da adiyu dan hatim ya bai musulunta a gun manzo sallallahu alaihi wasallama wannan adiyu kirista ne yana da cross a wuyansa sau da da ya zo manzala sallallahu alaihi wasallama ya ganshi sai ya ce masa ku a addinin ku na kirista kun kasance kuna bautata wa malamanku sai ce abubuwa ma bauta musu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ashe ba waɗannan malamai fastocinku sun kasance abinda Allah ya ce halas su kuma su ce haram sai ku yarda da su ce kwarai kuwa abinda Allah ya ce haram su kuma su ce halas sai ku yarda da su ya ce kwarai kuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fatilka ibadatuhu to wannan ai shine bauta musu duk wanda zai halasta maka abinda Allah ya haramta ko ya haramta ma abinda Allah ya halasta ka biye masa to ya zama kamar ubangiji ne a wurinka ka dauke shi ka bashi matsayin ubangiji saboda zuciyarka da ke sa ka ka aikata abinda yake haram ka aikata abinda yake halas ta nuna maka shi a matsayin haram to zuciyar nan ta zama ita ma a matsayin Allah da kake bautawa da haka larabawa suke cewa alhawa ilahun yu'badu min dunillah kaga san zuciya shi ma gunki ne abin shirka da mutane suke bautata mawa mutane suna biye masarran su ne su kirkiro bid'a mutane suna biye wasarran su ne su kibin addinin Allah mutane suna biye wasarran su ne su dinga wasa da ibada duk abinda kaga mutum yana yi wanda ya saba wa doka Allah to bai yi shi ba sai da ya zama ya bi san zuciyarsa saboda ka san zuciya babban sharri ne da yake halakar da mutane Allah ka tsare mu da haka Allah ya ce wa abdallahu Allahu ala ilmi kuma sai Allah ya batar da shi a bisa yana sare shi wannan bawa mai bin son zuciya yana ji yana gani ya bar gaskiya ya bi son zuciya yana daga cikin mafi hadarin mutumin da ke bin son zuciya shine mutumin da ke karantarwa ko malami ko wanda yake faɗan magana a saurara masa to wannan idan yana bin son zuciya ba shi kada zai halaka ba zai halaka ya halakar da mutane zai zama cewa hadarin shi ya ya fadada ya mamaye al'umma da yawa shi sa ake tsoratar da mutane har kullum daga malamai masu ban san zuciya isa malaman sunna malaman aqida suke kiran yan bid'a da suna ashabul ahwa mabiya san zuciya saboda duk a cikin su wanda ya bi san zuciyarsa to abin sharrin ba zai tsaya akan shi shi kadai ba zai rungumo su ya ja su ya tafi da su wani ma zai bar duniya sharrin ya ci gaba da tabbata iza kaga malami wanda yake Allah to abin tsoro ne ubangiji wanda ke sarki ya bamu labarin kwatankwacin halakar da malami yake idan ya ki bin gaskiya cikin suratul a'raf da Allah yake cewa watul alaihim naba allazi atainahu ayatina واتل عليهم نبأ الذين واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون
waɗannan ayoyi suna buga mana misalin malami ne da yake gaskiya ya bi son zuciya an ce tarihin wani mutum ne da ake ce mashi bil'amu dan ba'ura wallahu a'lam malamai ne suna bada wannan labarin Allah ya ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha ka labarta musu kissan mutumin da muka bashi ayoyinmu sai ya zare jikinsa ya silale ya basu fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu saboda tsabar sharrin malami wanda yake ya bata sai zama shaidan ma a bayan sheki sai Allah ya ce fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin ya zama daga cikin halakakku wawaye wanda ba san ciwon kansu ba Allah ya ce walau shi ina inda mun so asalin abin da ya kamata mu ya samu na daga falala sakamakon ilimi la rafa'anahu biha da sai mu ɗaukaka darajarsa tunda Allah yana cewa yarfa illahu alladhina amanu walladhina utul ilma da mun so sai mu ɗaukaka darajarsa da ayoyin Allah din nan walakin akhlada ila al-ardi sai dai ya kaskanta ya koma makaskanci wattaba hawa haji magana kamar da ana aka ce ittakhadha ilahahu hawa haka a can ma wattaba hawa ya bi san zuciyarsa to haka nan ma manittakhadha ilahahu hawa kaga nan magana ce ga mamiya can kuma magana ce ta musamman akan misalin malami da yake Allah Allah ya ce wattaba hawahu sai ya bi san zuciyarsa fa mathaluhu misalin sa ka mathalil kalbi yayi kama da kare ne in tahmil alaihi yalhad kare idan ka bi shi da gudu zai ta yin haki auta turuku ko kuma ka kyale shi ma dai yalhad ba zai fasa haki ba to Allahu musta'an a saurara jama'a a saurara Allah ya ce a fara'ita mani takar ilahu wa wargo wa zallahu lahu ala ilmi wa khatama ala samihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa nan ne ko wa khatama ala sam'ihi wa adallahu Allahu ala ilmin sai Allah ya batar da shi a bisa yana sane wa khatama ala sam'i kuma Allah ya bane kunnansa wato kamar da alwaji Allah yake cewa lahum qulubun lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun
waɗanda Allah maɗaukin sarki ya nufin tabar da su Allah yakan hana su cin moriyar abubuwan nan guda uku wanda kuma da su ne mutum ke iya bambance gaskiya daga ƙarya da su ake gane abu mai kyau da mummuna da su ake fahimtar abin da yake ya dace da hankali da gaskiya da su ake tantance abin da bai dace ba shine zuciya da idaniya da kunne kaga Allah ya ce sai ya toshe kunnan ya toshe kunnan kamar da ana yake cewa walahum azanun la yasma'u da biha ga kunne mutum yana ji bai zama kurma ba amma kuma hukuncin shi da hukuncin kurma hakanan Allah ya ce waja'ala ala basrihi ghishawa Allah ya sanya yana a cikin idanunsu shine walahum a'yunun la yubsiruna biha ga ido mutum yana gani ba makaho bane shi amma hukuncin shi ɗaya da makaho ta fuskar rashin gane hasken rana da duhun dare ko ya gane hasken shirya da duhun bata ko ya gane hasken imani da duhun kafirci duk wannan ba zai iya yi ba hakanan kuma abu na gaba shine Allah madaukakin sarki yake cewa waja ala ala wa khatama Allahu ala wa khatama ala samihi wa qalbi da kuma cin sai yace waja ala lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zuciya tsokar zuciyar tana nan a cikin kirazansu amma Allah ya cire ƙarfin da Allah ya ba zuciyar ko damar da Allah ya ba zuciyar na fahimtar gaskiya saboda duk abin da za a faɗa na alkur'ani da abin da za a karanta na addini da abin da za a ce ga saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sai ga irin waɗannan mutanen ba sa fahimta ba sa ganewa ko sun sa kunne sun saurara ba za su fahimta ba ko sun gani da idansa a cikin littafi ko sun gani da idansa a duniya wani abu ya faru Allah bai ba su dama su fahimta ba haka nan kuma koda sun saurara wannan kuma hukunci ne na Allah da kaddararsa ba iyawarka bane kaga kana ganewa kiza ake so kullun ka yawaita addu'a dan neman shari'a a wurin Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da in hadaitana wa hab lana min ladunka rahma ya Allah kada ka karkatar da zakatanmu bayan ka shirye mu Allah kuma kai mana kyautar rahama daga gare ta sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance kamar yadda Aisha ta bada labari a cikin hadisin Muslim yana yawaita addu'a yana cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala ta'atik a wata riwayan thabbit qalbi ala dinika ya kai Allah wanda ke jujjuya zukata Allah ina roƙonka ka tabbatar da zuciyata akan addininka ko akan da'a gare ka sai Aisha take ce ma sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me yasa kake yawaita wannan addu'a sai ce mata ya ke Aisha inna qulubal ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha'u yace ai zukatan bayi ga baki ɗayan su suna tsakankanin yatsu guda biyu ne cikin yatsun Allah Allah yana jujjuya zukatan yadda ya ga dama yasa nake roƙon ubangiji ya juya zuciyata ko da yaushe zuwa ga imani to kaga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tabbaci game da al'amarinsa muna da tabbacin Allah ba zai tabar da shi ba saboda wannan addu'a da yake yi da ire-irenta yana yi mana ne don mu mu koya don mu al'ummarsa da yake son mu da alkhairi mu koyi yawaita addu'a da neman shiriya da neman tabbatuwa akan gaskiya da neman Allah ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya tsare mu kuma daga ƙarya da kafirci da fasikanci ya gafata mana zunubanmu yan uwa masu albarka dama dai wannan wa'azi a awa ɗaya nake sa ran rage kuma na ganin kamar awa ɗaya ta yi ko don haka ni zan ja akalar zancen da nake a nan saboda zance yana da wani shi'unci idan yayi yawa sai ya dinga warwarewa daga baya laraba suna cewa khairul kalami ma qalla wa dalla so da ba daidai bane a yi ta wa'azi har mutane su ta daga hayyacinsu kuwa su fara ganin kamar an takura musu idan aka yi gwargwado fata dai Allah madaukin sarki ya buɗe zukatanmu mu fahimci gaskiya kuma ya bamu dama aiki da ita kuma ya sanya mu cikin waɗanda yake ba su irin ladan da yake ba mutanen da suka zauna a inda ake ambatan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi cewa babu wasu mutane da su taru a wani ɗaki cikin ɗakunan Allah kamar masallaci kenan suna karanta littafin Allah suna ƙoƙarin fahimtar shi ko dai ta hanyar koyon karatun shi ko ta hanyar koyon sanin ma'anar shi face sai Allah madaukakin sarki ya dalbe su da rahama ya ambace su a wurin mala'iku da ke tare da shi sannan ya sanya musu natsuwa kuma ya gafarta musu zunubansu muna fata Allah ya mana wannan gamdakatar da wannan alfarma ina godiya kwarai ga waɗanda suka bani dama don haɗuwa da waɗannan fuskoki yadda Allah ya haɗa mu a nan ina fata Allah ya haɗa mu cikin rahamarsa aljannarsa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya saka malam da alkhairi amma ku yi haƙuri dama kun san duk juma'a ana yin wa'azi na mako to wannan wa'azi na mako kuma da ake yi kun san in muka gama ko kuma an ka zo tsakiya ana sa 'yan agari su je ainihin su zagaya neman taimako domin ɗawainiyar da ake